الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم بعد الله بنيانهم من القرائب فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وعتاهم الألام من حيث لا يشعرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الزاير والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله زام تاش آية 22 أتكن سورة النحل inda Allah ramma ya karanta mana faɗin Allah la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu innahu la yuhibbul mustakbirin wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamila yawm al-qiyamati wa min awzar allazina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم وأتتهم العذاب من حيث لا يشكرون Allah madaukakin sarki ke cewa la jarama anna Allah ya'lamu ma yasruna wa ma yu'linu ma'ana bayan Allah ya gabatar da tabbatarwa ba wai don tsoron wani ba cewan ubangiji shi shi kadai ne ilahukum ilahun wahid sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yabi muminai akan cewan imanin su da ranar kiyama Allah madaukin sarki ya wahabu ba hadda misali su kuma wanda suke ba haka ba sannan sai yake cewa ban san cewan ubangiji shine mafi sani da abin da suke koyewa da abin da suke bayyanarwa ba misali in an kawo zance ne akan misali iltifati lil ga'ibi in kuma an kawo shi iltifatan lil hadir an karanta anna Allah alamu ma tusurruna wa ma tu'linuna kamar yadda jiya aka faɗa innahu la yuhibbul mustakbir Allah madaukin sarki yace shi da yanda lamarin yake Allah baya son mai girman kai Allah baya son mai girman kai wannan watan wata bulala ne da aka yi wanda kamar jiya har muka kawo kissan sayyidina Ali yayin kwana akan aya cewan shi girman kai ko kankani ne wani ya zo ya ce ya rasulullah to ni fa ina fa da damuwa saboda shi bai iya tantance menene girman kai ba sai ce ya rasula ni mutum ne mai son in sa kaya mai kyau in sa takalmi mai kyau a yi ubdi zalika kibran ya rasulallah sai ce yanzu wannan ya rasulallah za a sa shi a cikin girman kai sai manzo Allah ya ce a ba girman kai bane sai ce shi girman kai shine misali gamdil haq kau da kai gabarin amsan gaskiya bayan mutum ya san gaskiya din sai ce saboda wancan abin da ka faɗa inna allaha idza an'ama ala abdin yari yuhibbu an yara atharu ni'matihi alayhi idan Allah ya yi ma bawa ni'ima Allah kan so ya ga bawan ya bayyanar ma Allah ya gode ni'ima wannan misali ba a addade shi a cikin girman kai amma dai abin da ake so mutum mutum ya sani girman kai Allah baya son mai shine mutum ya rika jin kowa banza ne shine madaukaki amma ko saboda Allah ya bashi ilimi ya rika ganin kowa batacce ne kowa jahili ne kowa ba daidai yake ba shi kadai ne yake daidai wannan alamun iliminsa bai amfani ba ko kuma Allah ya bashi dukiya ya rika ganin cewa ai duk talaka banza ne woti ne ai musan da muka je muka sha dare muka sha rana mun kwana a waje kaza kai kana tambacinka sai yanzu misali ka zo kaza irin wannan to kaga shi ma alami ne na girman kai wata ran manzo Allah sallallahu ta'ala ko kuma Allah ya ba mutum girman nasaba ya girman nasaba misali kama a ce shi dan sarki ne ko babansa gwamna ne ko kuma nasaba dini ba nasaba diniya ba ma'ana nasaba diniya shine misali kama a ce shi shariki ne ko dan malamai ne ya rika takama yana alfahari yana jin kamar ya tsaga kasa ta tsage ya shiga saboda babansa shakwana ne ko ko saboda babansa ahalil baiti ne wannan duk ba koyarwan addini ba wanda ya san Allah ƙara sunkuya ma Allah yake manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da zai shiga maka suna cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya sai ya hau shimfidan da aka yi ma abin hawansa lifi ne na tashi wanda bai wuce dan dirhamomin da za a lissafa ba wai ma'ana tawadi lillahi tare da haka kuma manzo Allah akan taguwansa aka ce sai ya haka kasa kasa da kai har kaman kansa gemunsa zai taɓa bayan taguwa wai saboda yana sunkuyar ma Allah kai Allah baka taɓa ba kowa dama ya ci maka ba amma ni Allah ka ara mun to shi yasa ya je ma Allah a sunkuye sayyidina rasulullah kuma aka aka ce yana cewa Allahumma ja'alhu hajjan mabaruran la riya fi Allah ka sanya wannan haji ya zama kubutaccen haji da babu riya a ciki to wannan shine alami misali ana so kullum bawa ka rika ganin kai ba kowa bane idan Allah ya maka wani ni'ima kaga Allah ne ya tattaro ya ga dama ya ije kayan shi ya zo ya ije tare da kai in ya ga dama zai iya ɗaukan wannan ijiyan ya kai wani waje ko ba haka ba in ya ga dama zai iya ɗaukan wannan ijiyan ya kai wani waje Allah madaukin sarki ke cewa la yahibbul mustaqdir wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum wannan shi ma malaman tafsiri sun yi sabani sashi suna cewa ayan ta sauka ne akan nadaru bin hakim watan shi din bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi kira a maka ya karanta musu ayoyin Allah to shi na daga cikin wadda suka iya karatu suka iya rubutu tun a zamanin jahiliya shi na daru to sai kasance idan ya je sham siyayya ko fatauci sai ya siyo a hausa yanzu misali sai mutum kamar ya siyo littafin bari da biyu ko zirke dan muhammad na irin wancan lokacin shine sai ya siyo alkuliya wa dumya wani littafi ne wadda misali galibi malaman larabci suke amfani da shi wajen fahimtar luggan balarabe da misali kamar literature na larabawa da makamantansu sai ce ai abin da manzon Allah yake karantawa ni ma zan karanta muku irinsa wa iyazu billahi shine sai ya rika faɗan cewa sai Allah madaukin sarki sai ya saukar da wannan a gare su shine wa iza lahum na sani a tar da an ce iza qura alqur'ani fa an fa asmi'u ne wan situ lahu fa asma'u in an kanta qur'ani ana yin shiru ne a saurara shi yasa ne shiru dan in tsaya saboda yan ana karatun qur'ani aka dauki wani magana daban hushin Allah na so kamma mutane to shi yasa mu sai mu tsaya mu shiru sai in an gama sai a ci gaba Allah madaukin sarki yake cewa wai zaƙi lahum ma za an zala rabbukum kalu a sa'irin awwali za ka tambaye su ne ubangiji ya saukar sai ce tatsuniyar mutanen farko ne wa iyazu billahi bi ya halilu awzaruhum sai Allah madaukakin sarki ke cewa misali haza tawbihan wa ilaman lahum su sani cewa da ya halilu awzaruhum wallahi sai sun ɗauki wannan miyagun aikin da sai in ji Allah Allah madaukakin sarki ke cewa kayila sai aka akkada daukan aikin nasu sai sun dauke ta cikakkiya ba za a rage musu kode ba Allah madaukin sarki yake cewa yawmal qiyama wa min awzar allazina yadullunahum bighairi ilmi sannan sai sun dauki dawainiyan wanda su ma suka batar da su ba tare da ilimi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya koyar ma mutane aikin alkhairi to Allah zai bashi ladan duk wanda ya koyi da wannan sunnan alkhairi kamar yanzu misali kamar nan anguwan da muke tare sai ikon Allah sai wani sai ya fahimci cewa anguwanninmu nan kwatoci na cika gashi ba wanda Allah ya har kawo hankalin shi ya kwashe kwata sai ya riga ɗauko minjagara ko tebur yana kwashewa sai mutane suka ga cewa a'a wannan ai abin da wani ke abin alkhairi ne sai su ma sai suka zo suna yin ma bangaren su ko da ba su yi ma ko ina ba sai suka yi ma bangaren su to wannan aikin da suka yi sai an ba su irin an ba shi irin ladan da aka ba su an fahimta kamar misali a anguwa sai kasance sai ka a gidanku sai zamana akwai maraya guda biyu sai kai kokarin sai ka dinka ma ɗaya daga cikin su riga saboda iya karfin ka kenan sai wani sai ta to ayya yanzu wani da bai kai ni samu ba har ya iya mari maraya riga ni ina ina ni da Allah ya mun yarfa min asiri ya mun sutura sai ka ɗauka cewa sai shi ma ya ce to ni ma Allah ya da shekara mai zuwa sai nema marayan gidanmu ko sai nema marayan makocinmu sai kasance shi ma ya masa saboda kai ka fara an fahimta to duk sanda ya yi mashi kai tsaye kayan nan irin ladan da aka bashi na kaya sai ma an baka irin shi saboda kai ka sunnan kamar yanzu mutane suna zaune kamar yadda ake zaman majalisa a dandali sai wani sai ce to ni ko kaga a shawara da yanda muka zauna din nan wani ya dan karanta min qur'ani aya biyu kadai ya fassara mana su mu fahimci sakon Allah a ciki sai ya ce ai ko wannan shawara ne mai kyau sai kasance an karanta qur'ani din nan to wannan kuna da lada duk sanda aka yi yana da lada ko ko misali sai kai yanzu kamar nan yanda ake taruwa ana zikirin Allah sai kasance da anguwan ba a yi sai wani ya ce ya kamata a rikai to sai wasu anguwa suka ce a to mu ma bari mu je mu sunnanta anguwan mu to kai da ka sunnanta kana da lada kamar yanzu ko kuma sai kasance sai wani shi ya zauna a majalisa in ya zauna a majalisa sai ya zagi dattijawa ne ya zagi dattijawa ne saboda kila bai yi wani abin kirki ba kaga rashin abin kirkin sa ai ba kai ma ba sai shi ma sai ce to ai angon mu akwai dattijai irin su wanda su ma ba su da kirki sai shi ma sai je bude majalisa yana zagin irin su to duk sanda aka ɗiba zunubi aka ba shi ma wancan da ya sunnanta sai shi ma an ɗiban masa shi yasa ko da bayin Allah ne yana daga cikin fitina ga Allah ya jarabci mutum da aibata bayin Allah da suka riga suka gabata ko da sun tafi akan bata ne takadiran sun tafi akan bata ne in ba wani ne ya ɗauki hanyar batan sai kuma za ka faɗakar ba sai ka zauna kai kuma ba faɗakarwar kai ba zagin su kai wani shi ma ya koya daga wajenka to ka koyar da sharri shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake masahabbai faɗa saboda kar ya zamana ya zama abun koyi sai yake cewa ya ti ilaikum ikramaka musliman fala ta subbu a baku ya ce ga ikirama nan ɗan abu jahal yanzu zai zo muku ya musulunta to kada wani ya zagi abu jahal kaga daga lokacin idan an zagi abu jahal kaga dai ba ka da lada annabi ya ce na farko dai kai baka samu lada ba kuma bai sadu da shi mamacin ba ka kuma ɓata ran ɗan sarayayye to kaga ko da baka samu zunubin wannan ba ɓata ran ɗan sarayayye ya zama cutarwa ga mutum wannan ayan tana koyar da mu kullum mutum ya yi kokari ya zama ya yi kiwo ya sunnanta ma mutane alkhairi ka koyar da bayan Allah alkhairi ka koyar da bayan Allah kirki shi yasa sabai za ga cewa da yawa sukan kokarin faɗaɗa koyar da alkhairin su saboda lada ya ta zuwa musu lada ya ta zuwa musu yanzu ba Allah ya sunnanta mana salati ma annabi ba tare da ko misali shi ya fara amma kaga Allah ba za mu tare shi da komai ba amma dai ko da yaushe dai za mu dinga samun lada za mu dinga samun lada to haka ake so mutane su ta kokarin Allah ya ba su fikira salimiya su ta kokarin assasa aikin alkhairi su ta kokarin assasa aikin alkhairi ciyarwa ne tufatarwa ne aikin gayya ne aikin zumunci ne kamar yanzu sai a ce ana da matasa anguwa za a shirya za a kwakwashe jujin anguwa ne a kona a ce da an sa karshen wata wannan aikin alkhairi ne ta'awanu alal birru wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan irin waɗannan duk suna cikin ababen da misali ake so to mu abin da ke hana mu ganin gani wana bai zo ba wana bai yi ba ani na kashe kaza wani shi bai taba sa ko sikin sa ba to wannan kuma misali aiki ne nafsaniya nafsu ne take motsawa idan nafsu ta hana ita kuma dama innan nafsa la ammaratun bisu ita kullum ba ta san ka da aiki alkhairi saboda hasadan da take mai gashi kana fadauki kana da kwanta amma ba wanda take ki irin ka kai ke da kwanta kai take neman ta halaka to nafsu kenan Allah ka ci mana karfinta albarkan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa wa min awzarin lazina yadullunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazuru Allah maɗaukin sarki ce abin da za su ɗauka na wannan miyagun aikin ya muna na in ji Allah maɗaukin sarki. Kad makarar lazina min kabin sai Allah yake cewa to wannan makircin su su kafiran maka ya Rasulullah kar ya kar ya bata maka rai ba kansu farau ba. Allah ya ce ai allazina min qablihim kad makaru misl makarihi wannan da suka wuce kafin su ya Rasulullah sun yi makirci irin daidai da zamanin su. Fa atallahu bunyanuhum min qawaidin Allah maɗaukin sarki misali fa atallahu bunyanin ai misali kasa da bunyanun fa adamaha Allah maɗaukin sarki ya nufo ginin nasu na makirci ya ruguza ta fa harra alaihim saqafu rufin ya fado musu min fawqihim daga saman su wa tadhumul azaba min haythu la yash'urun Allah ya zo musu da azaba ta inda basu zata ba sashin malamai shi ma suka ce wannan ana nufin namarudi ne dan kan'ana suka ce shi ake nufi kamar yadda an gabatar da kissansa ƙarshe-ƙarshen suwata Ibrahima zai dai ba mu buɗe bayanin a lokacin sosai ba akan maganan shi na marudu ɗin nan wadda jiya mun fara shimfiɗa a kansa shi na marudu ɗan kan'ana tun sanda Allah maɗaukin sarki ya aiko Adamu a matsayin halifa an yi ma Allah tarayya an yi mai shirka an yi ababe munana amma ba a taɓa samun wani halitta da kanshi ya buɗe baki ya ce shi Allah bane sai kan na marudu shine farkon wanda ya fara da awon uluhiyya to bai ma tsaya a nan ba sai ce to ai tunda shi annabin nan ba ya faɗan mana cewan wai Allah yana da runduna a sama ba to kamar yadda misali can Fir'aun ya ce ya hama na ibn li sarhan la'alli adala ila ilahi Musa ko to shi ma wannan sai ya gina sarki shine misali kamar ya gina hasumiya pyramid wannan hasumiyan da ya gina sai da ta kai zira'i dubu hamsin ko dubu biyar a duk saɓanin malamai amma ɗaukan dubu hamsin ɗin ya ci ƙarfi zira'i zira'i sai da ya kai dubu hamsin tsawon shi a sama da matakalansa da komi zai je waye yaƙi halittun zai je ya kashe mala'ikun sama da sauran halittu saboda ya zamana ilahiyansa da rububiyansa ya tabbata shi shi kaɗai ya shimfiɗa mulkinsa don banda sakarci da sai ya koma saman da mulki ai amma da yake da yake shi wawa ne wai mulkin zai da ƙasa ne amma bari ya je ya gama da na sama sannan sai da ya shimfiɗa mulkinsa a ƙasa Allah madaukin sarki shine sai ya sa iska ko ya sa tsawa ginin ta faɗo malamai ma suna cewa da a duniya kafin wannan ranan yare sariyaniyanci kaɗai ake yi amma ƙarfin faɗowan ginin ta balbalal alisina tahu saboda tsoro da tashin hankali sai harsunansu sai gurya gurya sannan sai aka ɗauki wasu yaruka daban a wannan lokacin sai da aka samu yare saba'in a duniya in ji malaman tarihi shi yasa ma ake kiran garin da waƙi an ya faru babila saboda misali minhu na ta balbalat sai ake kira garin nasu babila asalin sanadiyan kiran garin babila kenan wanda misali tana can wajen ƙarƙashin daular rumawa to wannan shine misali na marudu ɗan kan'ana amma da Allah ya tashi gwada mai ƙarfin sarauta da isan mulki kamar yadda aka faɗa jiya sai turo mai sauro eh Allah ya jarabce shi da sauro sauro ya shiga cikin kunninsa akai an kai maganin duniya sauran ya fita kuma yake mutuwa sai Allah madaukin sarki sai aiko shedan aka yi mashi dan ilhama sai ya ce mashi ai ka ga yanzu in dai ba tsara kan aka yi ba to ya za a tsara kan mutum ai sai a tsare a kera mai na zinari kaga ma sai mulki ya ci isa kuma da yake Allah ya tafiyar da tunanin nashi sai ya yadda haka sai aka cire kan da nufin a mai kan zinari an ce idan sauran nan ya mutsa tunanin shi idan ya samu kan nan ya buga a dutse gidajen da ke gefe sai gidan ya yi rawa an ce sai da ya kwana arba'in a haka shine yadda shehu ya hakaito amma akwai kisan da aka ce sai da ya kai sai da ya shekara arba'in akwai wanda aka ce sai da ma ya shekara ɗari hudu a haka a cikin wannan bala'in musiba in ya buga kai din nan ba zai ji daɗi ba sai ya buga kan da dutse Allah ya shagaltar da shi da da'awan uluhiyya aka mantar da shi saboda misali wannan bala'i da musiban da aka jarabce shi da shi shine jiya har muke faɗan ma ƴan uwa ka bi Allah a hankali Maulan Mushabul Fatai qaddasa Allahu ruhahu yana cewa in kaga mutum yana wasa da Allah ya ce bai san Allah ba ya ce wallahi in kaga mutum yana wasa da Allah rashin sanin Allah ke sa ai wasa da Allah wanda ya san Allah tsoron Allah yake shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake ce mashi فبرحمة منك آه فبرحمة من الله لنت له أعفى الله عنك لما أذنت له malaman tarihi ƙa'iba suka haɗu a kan cewa da Allah ya ce ma manzan Allah kuma an hakaitar da wannan daga sayyidina Abdullahi dan Abbas da Allah ya ce ma annabi lima azinta lahum ne a irin sanin Allah da annabi yayi to an ce da zuciyar shi ta buga sabidda inda yake tsoron Allah da zuciyar shi sai ta buga amma saboda tausaya wanda Allah yake masa da san da Allah yake masa sanin da yake ya san ya san shi yanda ya kamata a san shi sai Allah ya fara mai kirari ya mai lallashi ya mai jinjina irin yanda hadin yake ma mai gida sannan sai ce lima azinta lahum ya rasulullah sannan kuma yi magana na ludufi a hadaran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa manzo Allah da kansa yake ce musu innama ahashakum wa a'lamukum billahi yace la'ana yace in ana neman wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku sanin Allah yace wallahi ni ne wani hadisi yace law ta'lamuna ma a'lam wallahi la bakaitum kaseeran wa darahiktum qalilan yace da kun san Allah yanda na san shi yace an ce mutum ya bude baki da dariya ba zai iya ba yace ba za ku iya ba kuka kawai za ku kowa ɗimocewa za ka ya zama zakiru ya faɗi daga nan ya mance da abinci ya mance da sutura mai kyau kawai Allah ake kira saboda amma kuma tare da haka da sanin annabin Allah ya daidaita da mu yana rayuwa kai ba ka ce shi ba alaihi salatu wassalam to dan haka Allah madaukin sarki ke cewa atadhum azabu min haythu la yashuru sashin malamai suka ce a ba ma wai kissan namaru da ake ba ayin isti'ara ne ga baki ɗayan Allah Allah ma'ana ya kawo isti'ara ne na tashbihi tamsili a nuna misali yanda Allah maɗaukin sarki ke nuna cewa ai a mutanen farko kamar yanda misali idan mutum ya yi gini a daddattobalin toka akan kuma ƙasan toka ginin ba zai wanzu ba to haka duk wanda ya ma Allah sabo ya ma Allah ba daidai ba ko da yana ganin ya yi nasara ko da yana ganin ya ci gaba ko da yana ganin ya ɗaukaka to ba shi lokaci akwai limitation Allah zai karya shi zai ruguza shi yanzu misali idan mun ɗauko wani waƙiya wanda ya faru wanda a cikin shi akwai darasi obasanjo yake cewa bai san daɗin mulki ba bai san ya sauka a mulki ba sai bai awa ɗaya a holdo a lagos bayan ya sauka daga mulki at that very time that very moment of time da ya sauka a mulki ko wata ɗaya bai yi da sauka ba hanya ya biyo da shi ta lagos yana Legas zai wuce sai da ya awa ɗaya a hold up an tsare shi a da ko idan ya zo ji suke yi kamar su ɗauki motan da ya tsare shi su kai ta gefe ba kuma shi fa yace ai haka ba a'a dokan ne yace ai haka yana ma zaune yana AC bai ma san me ake ba ana cewa a buɗa mai gida ya zo zai wuce to wannan haka yake yanzu ga su baban gida suna ganin wajen gyara ba za su iya gyara komi ba su Abdulsalam suna rayu suna ganin abin cewa a yi amma ba za su iya gyara komi ba sai su rika sa hannu a baki suna ciza kash ina ma da lokaci na ne da kaza zan yi ina jaffar kalam lokacin ya kure to wannan su ma karatun kamar yadda yake faruwa a zahir lamarin duniya haka mu ma yake a rayuwarmu na lahira idan Allah ya baka lafiya ya baka kwakwalwa to amfani da su wajen neman yardan Allah yi ma Allah da'a neman gara basan lahira karka shagalci da duniya ba ta da tabbas wata ran sayyid na ali na hudu ba karama Allahu wajahahu wa alaihi salam yake cewa sai ke cewa kil halaluha hisabu ma'ana wani kila halaluha hisabu wa haramuha iqab yace kaga halas din duniya sai Allah ya tsaye da kai ya tsare ka a gaban shi nera da kwabo da sile da sisi sai kai ma Allah bayanin ya zo hannunka ba kuma shi kenan ba kuma sai kai ma Allah bayanin ya ka kashe kamar yadda sai kai ma Allah bayanin ya ka sama to sai kai ma Allah bayanin ya ka kashe su shi yasa tsoron wannan ranan ne sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da ɗaya daga cikin hadimansa ya yi takafunanci a zamanin jahiliya ba a biya shi ba sai da musulunci ya zo kaga misali a lokacin saboda afallahu amma salaf ya zama halas amma saboda tsantsenin kar ya ci mutashabihi ya ce ah kai ka ma kawo min abinci ban tambaye ka ya ka samo ba ya ce ai na yi kaza ne a zamanin jahiliya ba a biya ni ba sai yanzu ya sa hannu a baki sai da ya kakaro ya aman abin da ya ce fitar da shi a cikin saboda girman tsoron Allahnsa to wannan shine misali halin da muke ciki kamar yadda manzo Allah yake cewa wallahi la yas'alannakum Allah yace zai tambaye ka wai kai da kake kurciya wai yaya kai kurciya annabi ya faɗa haka tun daga ran da ka balaga sai Allah ya tsaye da kai a gaban shi ya kai kurciyanka sai kuma kai ma Allah bayani in masallaci kake zuwa zaka ce ma Allah Allah masallaci yake zuwa kana yin ƙarya mala'iku na gefe masu hushi da hushin wani suna jiran kai ƙarya su daka ma tsawa su ce Allah ƙarya yake a lokacin da za a ba su dama ma za su kaman su fiffige ka ne kuma ba za ka ƙaryata su ba kafin ma ka karyata idan ka zai ce a Allah a ƙarya yake ya karar da shi dai wajen kallon kaza da kaza to da haka waɗannan ayon duk suna jawo hankalinmu ne ba a kaddarta cewa dole sai mun tafi rayuwa irin rayuwar annaba ba don mu ba annabawa ba ne amma kada shagalar mu yayi yawa yawan da za mu je lahira muna talakawa an fahimta kar shagalan yayi yawa shagalan da za ka je lahira kana talaka ko a duniya ne manzo Allah abin da yake ce mana yadul ulya khairun min yadus sufla hannun da take miƙawa ta fi hannun da take amsa yadul ulya hiya mu'da ko yad hannun sama ita ce mai bayarwa to a lahira ka je cikin wanda ake cin alfarman su kar ka je kana zara ido kana tunanin to kowa na filin kiyama ai mun yi zaman arziki da shi mun yi soyayya ai shi na Allah ne zai cece ni shi yasa wata rana maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala an tafiya ya kama shi daga dakar zai je kaulaha ka san shi ko dimin da'iman ka yadda aka faɗa shi karatun qur'ani karatun qur'ani in ba qur'ani ba yana janta in ba ma ɗaya zai shiru wai ka ji na ce maka wai kaza kaza shi zai da wannan lokaci to kamar ya ɗan daga ido sai ga wani abokinsa da suka taso tare a bakin titi yana jiran mota har an wuce aka ce sai shi sai ce a yi riba a dawo ana dawa shi sai ce a wani kwana biyu aka gaisa irin na da ya matsa mashi ya shigo shi ya ci gaba da karatun qur'ani sai da aka zo sai ce shaukar a wuce da ni ma'ana an zo bakin hanyar an garinsa shi inda zai sauka sai ce a ba haka ba ai har gida za mu kai ka aka kai shi har kofar gida shehu ya ɗauko alkhairi ya yi masa har ya juya sai da sai ce shau ina da wani roƙon alfarma sai ce menene alfarman da yake nema ce na san kana da alfarma a wajen Allah yanda kai min haka a nan duniya haka nake so kai min a lahira sai shau sai ce wannan abu ne mai sauki ai amma ni ma ina da sharadi sharadin ka hayo kan hanya saboda ai san da ka zo hanya ka zo na ganka na san kana bukatar moto da baka zo hanya ba zan san kana bukatar moto ma'ana in kana neman ceton wali a lahira ka bi sunna annabi in ka bar annabi a kun yi hannun riga da bayan Allah saboda su ma annabi suka bi shi suka so suka yi mai hidima suka samu daraja suka samu martaba suka zama zaɓaɓɓu a wajen Allah an fahimta da haka kai ma ka shiga cikin wanda za su yi ceto ba wanda za a ceta ba a cikin malaman mu Allah ya saka mu ɗaya da alkhairi yana raye Allah ya sa ya gama lafiya yana yawan bamu wani misali yana cewa kwatankwacin mutumin da ya kallafa ma kanshi azkar kamar istighfari da yawa ko salatin annabi da yawa ko aikin alkhairi karatun qur'ani zumunci da yawa yace kwatankwacin mutane ne guda biyu da aka kai su koyan kanikanci ya ce da aka kai su koyon kanikanci sai ɗayan duk in an jawo sai ya sai kilin ya wanke rigansa ya iji shi kuma ɗayan sai ta ba kayan kayan maiko wani amfani wanke ko dai yayi ko na wanke sake maida shi cikin zace zai ya ce suna nan a haka shekaru mai tsawo ko satika mai tsawo sai malaman lafiya jami'an duba gari suka zo bincike wa za a kama wanda yake barin kayan shi da datti wanda ko yake wankewa ana zuwa za a ga cewa ai tayi kalkal za a ce a kai baka a ciki shiga layi ni kuma dukan ƙara a kwatancen malam nakan ce mutum biyu ne suka yi gida ɗaya sai ya haƙa rijiya ana haƙan masu haƙan sai suka ce ai an zo ma idan ruwa sai ce a ba damuwa a ci gaba da haƙi aka yi haƙi mai zurfin gaske aka ƙawatar da rijiyar nan aka yi mata ɗauri aka rufe mata baki shi kuma ɗayan ana zuwa idan ruwa sai masu aiki suka ce an cimma idan ruwa sai ce to ai shikenan alhamdulillah a dakata haka ne to kowa ya je da gidansa da rijiyansa kaka na zuwa an fahimta kaka na zuwa za a zo lokacin da ruwan rijiyan wannan zai kare shi ma sai ya je gidan wancan shan alfarma makota wannan yana da ruwan da zai sha ya sha iyalan shi sha su wanka su wanki har a zo ana musu layi me yasa saboda ya haƙa da zurfi ya haƙa da zurfi to kai ma in kana neman lahira lafiya ka haƙa da zurfi ka haƙa da zurfi ka tara da yawa in ka je lahira insha Allah zaka ga amfanin hana idan ka bacci zaka ga amfanin zama da yunwa a lokacin da misali ƴan uwa sun shagalta yanzu misali mu dawo ma zahirin waki Aba Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yana cewa wai me yasa mutanen maka suna cewa abu hurera ya fi hadisi mutanen hadisi a madina suna cewa abu hurera ya fi hadisi yace to ya ba zan fi hadisi ba yace mutanen maka sun shagaltu da kasuwancin su mutanen madina sun shagaltu da gonakin su ni kuma ko na ci ko ban ci ba ko riga na na da kyau ko bai da kyau ko ina da hidima na je na tare ma annabi ba ni gida a ina ka fito wajen annabi ina zaka je wajen annabi wankin kayan ka manzan Allah cin abincin shi annabi nan ne uwan shi nan ne ubansa nan ne gidansa nan ne kasuwansa ya ce ba zan tara abin da na tara ba ya ce ba zan zama abin da na zama ba kuma su yake ba amsa to wannan haka yake ke san da kake tara za ga rai ba ta so ba ta so amma in ka daure ka karya ta kafi karfin ta ka nemi taimakon Allah har ta zo ta saba to idan ta saba tana ja kana ja wata ran sai ga misali cewa kana jin daɗi kana cewa Allahu akbar da fa lokacin fa kaza lokacin kaza lokaci kaza to ƴan uwa sai an dage sai an daure eh kuma in zaka yi kai abin da zaka iya kar ka dauka ma kanka abin da zaka fara gobe ka dace a rika dauka alaikum bima tudikuna eh la yamallu Allah hatta tamallu la yamallu Allah hatta tamallu Allah ba zai kosa ba ba zai daina ba ku lada ba sai in kun ce misali ya kasiya gani wa tadkumu azabin min haythu la yashurun na'am ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله يكي cewa summa yawmal qiyamati yuhzihi sannan bai ba tsaya a nan ba bayan tozarcin duniya Allah ya ce ranar kiyama zai walakanta su zai tozarta su ma'ana za su tozarta wa yaqulu ai tawbihan lahum sashin malamai suna cewa ai yaqulu humul malaika malaiku ne za su ce musu tawbihan wa taqri'an suna masu muwabba da su aina shuraka'il lazina kuntum tushaquna fihim ina waɗannan abokan tarayyan Allah da kuke cewa yana da su wanda misali yasa kuka raba al'umma dan haka ko ko misali tushaquna kuke begantuwa zuwa gare su qala allazina utul ilm to wannan shine ma'ana wanda Allah ya ba ilma sawa'un annaba ko mu'minan bayi sai ce innal khizya al yawma wa su'a al kafirin ayyau to zarci da mummunan ƙarshe ya tabbata ga wanda suka kafirce ma Allah. Allazina sai aka zo da sila, su wane ne kafiran sai ce allazina ta tawaffahum mala'ika su ne wanda mala'iku za su amshi kwanukansu. Ma'ana nan an keɓance da ambato ne a babi misali na ƙara taubi tare da, da muminan da su ɗin aidin mala'iku ne za su amshi rayukan nasu. Amma sai Allah ya ce allazina ta tawaffahum mala'ika ko kuma ya zama allazina ne ya zama sila ai sifa ne na waɗancan kafirai ɗin. alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗannan wanda mala'iku za su amshi rayukansu sanda mala'iku za su amshi rayukan nasu za su amshi rayukansu ne suna masu zaluntan kawunansu me zaluntan kawunansu shine misali sun sanya ma Allah nida sun sanya ma Allah kishiya sun sanya ma Allah abokin tarayya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa law kana fi jama'a aliyatin illallahu la fasadata wanda Allah madaukakin sarki ke cewa an da aulur rahmanu walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattahiza walada sai ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu abda to da haka ma'ana da halittun sama na kasa duka bayin Allah ne Allah bayi da abokin tarayya Allah madaukakin sarki ke cewa fa alqaw salama to a lokacin sai a sanya musu misali zancen cewa neman aminci ko neman zaman lafiya saboda misali malaman lugha sun ce salam dinnan tana da fuska guda uku fassarar da mubarrud ya bayar daban fassarar da imamu zajjaji ya bayar daban fassarar da imamu sibawai ya bayar daban misali assalama zai iya zama misali misali zaman aminci zai iya zama misali sallama zai iya ɗauka misali akan kwanciyar hankali ko zaman lafiya sai su rika misali ƙaryata kansu ka san wannan shine mafi girman tozarci mafi girman wulakanta misali a lokacin da misali ba maceci kuma mutum ya je wajen da misali ba yi da matsera ba mafita ya rika karyata kanshi da kansa sai ce misali makunna na amali min su sai ce ai su suna ma cewa ai su basu ma taba saban Allah ba ai su kawai ana musu kirani sai su mala'ikun su ce musu ko kuma su muminan su ce musu bala ai kad kafartu ai kun kafarta kun sanya ma Allah kishiya inna Allah alimun bima kuntum ta'malu ai muna gaban Allah ne kun mance ne Allah matsayin ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa sai Allah ya ce musu ko ko mala'ikun da aka wakilta da kula da su sai ya ce musu fadhulu abwaba jahannama halidina fiha sai ya ce ku shiga kofofin jahannama sai a suka misali wa suqal ladzina kafaru ila jahannama zumura a kora su da duka da bugu da wadatantarwa da zagi ana ce kai can ku yan asara haka za a dinga faɗan musu amma ba su da ba ba bakin magana za su dinga da kansu za su rika ce ma kaico eh kaico asararsu ina ma a ce ada'an Allah wa ada'an Rasul ina ma mun yi ma Allah da'a mun yi ma annabi da'a amma jaffal kalam lokacin da ba zai amfani ba Allah madaukin sarki sai ce inna Allah alimun bima kuntum ta'malun a faduhulu abuwa buja na mahalli na fiya falabi isa masawul mutakabbir sai Allah ya ce kai cutar da makoma da mazaunan wanda suka yi ma Allah dagawa suka ki amsan kiran annabawa da saƙon da annabawa suka zo musu da shi suka yi ma annabawa girman kai shine ma'ana falabi isa masawul mutakabbir وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة ونعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرا ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki sai ya ce wa qila lil ladzina taqaw sannan sai a faɗan mu waɗannan da suka bi tsoron Allah a duniya suka yi ma Allah da'a suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ma za anzala rabbukum sai a tambaye su mene ubangijinku yace ko kuma wakila lil ladzina taqaw su kafiran suna ce ma mumine suna musu masu musu izgili sai ce lazina taqaw ma za anzala rabbukum wai to menene ubangijin nan naku ya saukar musu qalu khaira ai anzala Allahu lana khaira sai shi khairan din nan ya zama masdari ne zai zama masdari ne zai kasance akwai muqaddari mahzufi a wajen ai anzala Allahu lana khaira Allah alkhairi ya saukar mana wala ni'ma daral muttaqin ma dalla da gidan makoman masu tsoron Allah to wani gida ne wannan sai Allah ya ce jannatu adani ai aljanna ne jannatu adani ne ya dakuluna ha za shige za su shige ta tajri Allah ka sanya mu cikin first class na farkon shiga ya dakuluna ha za su shige ta tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suna gudana a tsakankaninta ga kukan tsuntsaye kana jin kukan tsuntsaye sai ka mance ma da wani wahala Allah madaukin sarki ke cewa lahum fiya ma yasha'una duk abin da suke so a ciki za su same shi kamar yadda aka ce fiha ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala hadar ala qalbi basharun qas abinda kwakwalwanka bai taba tunani ba to a yayin da misali ya zo a duniya ba ma shi tunanin ba a buɗe kofan shi ba a aljanna za ka samu irin wannan abinda misali kwakwal tunaninka bakinka bai taba kama shi na so ba a aljanna za ka same shi shi yasa Allah madaukin sarki ma yake cewa la yarawna fiha shamsan wala zamharira yayin da suka shiga wadaniyatin alaiha ko Allah haka yake faɗa a ayoyi wa mutai ce musu nan anan ya ce musu nan a ce musu wannan ya tufuna alaihim wuldanul muhalladuna bi akawadi Allah zai dinga ce musu kai aljanna Allah ya kai mu eh Allah ya kai mu da rahamansa Allah ya kai mu da rahamansa Allah madaukin sarki yake cewa a anharu lahum fiha ma yasha'una kazalika yajzillahu almuttaqin Allah haka yake yakan saka masu tsoron Allah Allah yake cewa allazina tatawaffahumul mala'ikatu sune wanda mala'iku za su amshi rayukansu a sanda za su amshi rayukan nasu dina. to wannan dayyibin shi ma sun yi sabani shin dayyibinan yana koma zuwa ga shi siffan mala'ikun ne za su zo sanda za su zo misali dina? ko ko a'a su wanda za a amshi rayukan nasu za a amce su misali dayyibatan bihanu kusahu suna masu daɗin rai ya na salamun alaikum mala'iku za su dinga ce musu salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum ko ni'ima ma sabartum dan sashin malamai suna cewa yayin da na Allah bawan Allah zai mutu to Abdullahi dan Mas'ud ya ce mala'iku za su ce masa ya waliyin Allah abshir bidarus salam kai farin ciki gidan aminci ya tabbata tare da kai sannan kuma Allah zai zama halifanka a bayanka bayan ka koma mana Allah zai jibinci gyaran tarbiyyan iyalinka bayan ka to dan haka idan mutum ya bi Allah haka Allah zai masa sai ga misali mutum ya koma ga Allah bayi da ƴan uwa bayi da dangi amma Allah sai ya tayar da ƴaƴansa tayarwa mai kyau ya ba su kulawa yanzu misali kalla Imam Malik da kake jin malukun nan maluku sunan shi ya cika duniya mamansa ta kai shi makaranta baban shi ba shi a raye Ahmadu dan hambali da sunan shi ya cika duniya baban shi ba shi a raye maman shi ta kai shi makarantar addini Imamul Buhari da sunan shi ya cika duniya maman shi ta kai shi makaranta bai rayu da babansa ba to kaga misali na tijan tsaya ma Allah kenan idan ka tsaya ma Allah Allah sai ya kula da kai nukan sha faɗa a mabambantan waje wadda ni wannan fahimta na ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure wallahu alam nukan faɗa irin ɗaukaka da martaba da Allah ya ba Prof Ibrahim Makali nukan yawan faɗa irin natijan dagewa da daurewan da babansa ya ɗawainiya da 'ya'yan wasu ne da mahaifinsa ya yi haƙuri da 'ya'yan mutane sai Allah ya saka masa in ana maganan hanya ne an fi shi hanya in ana maganan karatu ne tun bai taso ba suke karatu ga irin waɗannan da daman gaske shi kai shi kujeran da yake kai kaga abin da ake faɗan cewa wasu daga cikin manyan mutane akwai shirin su akan kujeran akwai wanda ake share mafagen ya zo ya rufe kujeran wannan gaskiya ne ƙarya ne saboda misali alhabar ya tarar sidq wal kazib amma Allah da ya ga dama sai wanda ake tunanin aje ya zauna a kujeran sai Allah ya ɗauke nan fashin nashi sai ya ɗauko wani from nowhere sai ya kai shi wajen wadda misali baban shi ba kowa ba bai shahara ba bai sanu ba bai zama maɗaukaki a duniya ba to wannan haka al'adan Allah yake kamar yadda shi sai na Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa idan ka tsaya wajen tarbiyyar ƴaƴan wasu Allah kai ma sai ya kula da bayan ka ya gyara bayan ka idan kuma ka ɓata ƴaƴan wasu kai ma Allah sai ya lalata naka bayan ya sai ya lalata naka kaga wannan duka wasu isharori ne da Allah ke bamu dan mutane ya dage ko alkhairi ne kake ma ƴaƴan wasu za ka in mutum ya zo ta ce Allah sarki dan wane ne ka baban shi mutumin kirki mai zumunci mai kaza mai kaza sai ka ji kana tunanin ina ma a ce baban naka na nan ya riski wannan rayuwa da yawa muna ji a wajeje da daman gaske da mutum ya wuce sai ka ji ana cewa dan gidawan sai a ce Allahu akbar ka baban sa bawon Allah mutumin kirki to fasan da aka faɗa sai an tashi baban sai an nuna masa an ce Allah sarki kaga aikin da kai na alkhairi ga nan yana jinka ya dinga farin ciki ya dinga farin ciki haka haka aikin alkhairi yake Allah ya ba mu iko Allah kai mana muwafaka sayyidina Ali yana cewa inna minan nasi mafatihul lil khairi magaliqul lil shar wa inna minan nasi mafatihul lil sharri magaliqul lil khair duba liman ja'alahu Allah mafatihal lil khairi magaliqal lil shar sayyidina Ali yana cewa a cikin mutane akwai wanda su da Allah ya samar da su ya sanya su a mabuɗe ne na alhayrai su haka Allah ya zaɓe su ya sanya su mabuɗin alkhairi duk inda alkhairi yake za ka same su a wajen duk inda suke alkhairi na wajen duk inda ka gansu wajen babu sharri akwai mutanen da su kuma Allah da ya zaɓi ya halice su sai ya sanya makullin sharri a hannunsu duk inda ka gansu kuma to fitina na wajen sharri na wajen duk inda suke babu alkhairi a wajen sai ce aljanna ta yi daɗi ga wanda Allah ya sanya su mafatihul lil khairi magalikul lil sharri Allah ya sanya su mabuɗan alkhairi makullan shari Allah ka sanya mu Allah ka sanya mu da falalanka da rahamanka Allah ka sanya mu albarkan maiki alayhi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yake cewa Allah zai tawaffahu al malaikatu tayyibin ya kun salamu alaikum udkhulul jannati bima kuntum ta'malun Allah sai ce ku shiga aljanna da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya tare da imani هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأثابهم سيئات ما عملوا وهاب مما كانوا به يستعبئون هل ينظرون إلا أن ياتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah maɗaukin sarki ke musu har ila yau taubihi dai cewa wai hali yanzu na illa ayyati hum malaika wai me suke jira da ba za su yi imani da kai ba ya rasulullah wai suna sauraron sai mala'iku sun zo musu ran da za su amshi numfashin su ne sannan za su ce misali rabbirji'u ko kuma inzurni a'a lamarin ba haka yake ba Allah madaukakin sarki yake cewa au ya ce amru rabbika ai azabi rabbika ko ko suna jiran sai ranar da azaba ne zai zo musu daga wajen ubangijinka kazalika fa'al lazina min qabli yanda suka yi haka wanda suka wuce kafin su suka yi shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ce ma al'ummansa yace wallahi sai kun bi mutanen farko kwabo da kwabo tanka da tanka suka ce ya rasulullahi to wa kake nufi yahudu da nasara ya ce to suwa in ba su ba sai ce wallahi da za su shiga ramin zomo kuma sai kun shiga ma'ana annabi yana faɗan halin al'umman shi a bayansa ma'ana musulmi sai ya zama na wai ba yahude na birge shi musulmi sai ya zama na ba kirista na birge shi har ya ga wai akwai abun koyi tare da ba yahudi har ya ga wai akwai abun birgewa tare da kirista shine abin da annabi yake nufi ya ce kai zai zo lokacin da inda za su shiga ramin zomo kai ma sai ka shiga ko ramin dila sai ka shiga ma'ana annabi yana faɗan masabbansa ne a matsayin wabba har da al'umman da za su yi haka shi yasa mu kuma har kullum muke jawo hankalin kawunan mu duk abin da ba yahude yake ka kyamace shi saboda shi ba yahude maƙiyin Allah ne maƙiyin annabin Allah ne maƙiyin addinin Allah ne Eh ba a taɓa samun maƙiyin Allah irin ba yahude ba da nassin Qur'ani ba a taɓa samun maƙiyin musulmi irin ba Yahude ba, kai abin da zai baka mamaki. Duk irin rikice-rikicen da ke faruwa a ƙasashen musulmai, wallahi azim da hannun Yahudawa a ce. Duk inda yanzu kamar abin da ke faruwa wanda ni ma ban taɓa sanin wannan ba sai sanadiyan yakin Ukraine din nan da Rasha. Ashe wai su ne a duniya su banu Isra'ila su ne suka fi kowa technology na ba da kariyan abin da zai zo ta sararin samaniya suka yi mai ukraine alkawarin za su ba su wannan technology da za su kare kansu daga rasha sai suka yi bitcoin nasu ba su ba su ba a duniya har yanzu ba a yi wata ƙasa da take da ƙarfin technology sama kamar su ba sannan kuma kai za ga kamar sun rafkana duk halin da wata ƙasa take ciki sun sani musulmansu da kiristansu kuma in kana so ka gane haka a yayin da za a yi wannan bom din nan na june 12 ne ko june 11 june 11 wanda ya faru din nan a, a pentagon september 11 ba ba yahudan da ya je ofis a ranar ba wani ba yahude ko guda ɗaya da ya je ofis a ranar da wannan abin ya faru duk wanda suka mutu ba yahudawa a ciki in ana maganan sanin ilimin taurari ne sun fi kowa sani in ana maganan makircin duniya ne sun fi kowa iyawa in ana maganan karfin makamai ne ai shi yasa har yanzu amerika ka ta kasa kai musu hari saboda suna da abin da yake boye ne ba fitowa suke su faɗa ba to har su kuma wai musulmi ya zamana yana burge su kana taimakon su kana ba su kariya kana ba da kuɗinka ana ƙara musu ƙarfi da shi har yaushe kana musulmi baka taimaki addinin ka ba ka taimaki makiya addinin ka da aka ya kamata musulmai mu dinga farkawa muna yin fada da duk wanda yake kin annabi muna gaba da duk wanda yake gaba da addinin annabi eh Allah ya saka ma Shehu Ali na man gida alkhairi ya jaddada rama yana cewa ina kaunan me ina son mai son ka Muhammadu ko yace ko ya auri ɗayan mata na ina ce ina kin mai kin ka Muhammadu ko shi yayi mini ragon layya yace ko shi ya min ragon suna kai afwan ko shi ya min ragon suna ya ce in yana kinka mun raba hannun riga da shi Allah madaukin sarki ke cewa fa asabahum sayyi'ati ma amilu wannan mummunan aikin abin da suka kasance suna aiwatarwa asabahum ya riske su wa haqa bihim a lahira kuma ma kanu yastazu'una bi abin da suke maka izgili da shi aka riskar musu da shi ya rasulullah amin alhamdulillah wa salam نعم نعم نعم eh to watan shi qur'ani littafi ne mai girma mai daraja haruffan ma masu girma ne masu daraja don haka ana buƙatar girmama abin da Allah ya girmama yana da kyau idan an ga tallan qur'ani ko wanda yake yankaku ba ma talle ba ko da rubutun larabci ne abin da malaman suke nuna mana a ɗauke shi a ƙona ko a gini to binne wanda ya kamata a binne a juji ba saboda juji din mahallin najasa ne ba a da yakinin ba najasa a ciki shi wanda yake binnewa a jujin sai a jawo hankalinsa saboda ba mamaki shi bai sani ba an dai ce a binne a zatansa har a nan za a iya binnewa to uzurin da za a yi masa kenan a ɗauke shi a matsayin misali a hasanul mahamal sai a ɗauka bai sani ba ne shi tunda an ce a binne ya wasu ko a juni juji za a binne to sai a jawo hankalin shi a ce ai juji baya rabuwa da najasa don haka ya kamata a binne ne ma ni nikan ga ma in abu mafi kyau ne sai ka binne a gidanka saboda shi duk inda ayan Allah yake albarka na wajen to albarkan ya zo gidanka kai sai mutum ya binne shi a gidansa abin da ya fi kamata kenan wallahu alam Amin. na'am na'am na'am najasa sai da shi haramun ne da nassin hadisi an fahimta shi kuma wannan haƙowar sun sai da lebo wofi lebo ɗinsu suka siyar an fahimta ba kwatan ba ma'ana sun siyar ne a matsayin ɗawainiyan aikin da suka yi aka biya su da irin fassarar da su ma ya kamata mu musu kenan lebo wofi ɗinsu ne shi ne aka biya su wallahu alam na'am na'am wanda ya samu raka ɗaya na tarawih yayin da liman ya sallama kafin ya ƙaro wani raka shi sai sauri sai ya ciko raka ɗayansa sai zama ya yi sallama sai ya riski liman yana karatu sai ya ci gaba da wancan sallah ba sallama zai yi ba eh amin na'am inyati bai'ul inyati na'am na'am Na'am, mene ce? Ya, bai'ul inya. Inya ne, inya ne, bai'ul inyati ne. E makaruhi ne ko haramun. E haka ne ko aka da mutum. E haramun ne ko makaruhi. Nau'i ne na kasuwanci da ake yin shi kaman a da yako zan iya fassara shi yadda zai zo ma yaran mu iya ganewa kalma ne na larabci ban san yadda zan sa kalman dan a iya ganewa ba amma ban sai ko malam zai ka bayan in ko bi in yati na'am na'am na'am na'am to abin da malai ke fi shine kamar misali yau kamar kwangila an siyo abu a naira kaza